الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala cikin kibansa ya ƙara hada mu a yau 12 ga watan Ramadan shekara ta 1445 wanda ya daidai da 22 ga watan Mac shekara ta 2024 a wannan majalisi namu insha Allah da muke yin tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma Allah ta'ala ya mana jagora a Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin dukan godiya da kirari da yabo sun tabbata ga Allah ta'ala ubangijin halittu arrahmanir rahim mai rahama mai gamammiyar rahama arrahim mai kibantacciyar rahama ga mu'minai maliki yawmiddin Allah ta'ala shine mamallakin ranar sakamako iyaka na'budu kai kadai muke bauta wa iyaka nasta'in kuma kai kadai muke neman taimakonka ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirye da mu zuwa ga tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarki na wadanda kai musu ni'ima ghairil maghdubi alaihim ba tafarkin wadanda daga cikin suffan su shine suna da siffa na wadanda aka yi fushi da su ba waladdallin ba kuma sun kuma su fanta da sufa na waɗanda aka yi suke batattu ba muna kan wannan gaba na ghairul maqdubi alaihim waladdallin muna fadin sufofi na al-maqdubi alaihim da kuma sufofi na ad-dalli sufofi na wanda suke bin san zuciya da gangan sannan kuma da kuma sufofi na waɗanda suke gina addinin su akan guluwi wuce gona da iri da kuma jahilci akwai farkarwa jiya da muke maganan Ottoman Empire mun ci 1924 ina jin ko ina jin ne ko jiya ne muka magana kan Ottoman Empire muka ce an yi abolition caliphate ranar 1924 to kuskure 1922 da ya kamata mu fada amma daga 1922 zuwa har 1926 abubuwa da yawa suka dinga faruwa haka duk shekara ana ƙara cire wasu abubuwa duk shekara ana ƙara cire wasu abubuwa kamar da yadda dai aka sani so kusan shi ka iya cewa shi ka 102 kenan da da kusan babu kalifancin musulunci a duniya a yanzu Allah ta'ala ya dawo da ita muna magana akan cewa duk wanda ya kama da muna kashin baje akan magana da Sufyan ibn Uyayna Sufyan ibn Uyayna yake cewa man fasada min ulama'ina fa fihi shabahun min al-yahudi wa man fasada min ubadina kana fihi shabahun min an-nasara Sufyan ibn Uyayna yake cewa duk wani wanda yake a cikin malaman masalan mu ya zama lalatacce to ya dauki wani riga ne na yahuda ya sa kansa kamar yadda duk wani wanda yake a cikin mai cewa shi zai bauta ma Allah amma da san zuci da kuma wato a guluwi da jahilci to ya dauki riga yana sare ya sa mu kansa shine muke cewa wannan magana nashi magana ce da ya kamata a duba ta kware daga sai kuma ya kamata a mi kokarin dabbaka dabbaka ta mu ga wato mu dauki izina da ita a rayuwar mu yau da kullum saboda kamar yadda muka faɗa abubuwan guda biyu sune dalilan da yake sa dan mutum ya fada cikin wani kakanuka yi ko dai zalunci ko san zuciya ko dai zalunci da san zuciya ko kuma jahilci duk wanda ka gani yayi wani abin da yake ba shine ya kamata ba to ko dai saboda jahilci shi bai san gaskiyan ba ko ko a saboda bin san zuciya yi to duk waɗannan dabi'u guda biyu su ne suke sa dan adam ya zama yayi wasu abubuwan da bai dace ba saboda haka duk wani wanda yake ya bauta ma Allah da san zuciyarsa ya je ya bace ya batar da mutane daga hanya majidainciya ya ka- ya lala- ya lalata nasoshin shari'a yanda suke ya musu fasara da ba daidai ba to wannan a- a- wato ya yi kama da Yahu- da yahudawa ya yi kama da almabuba alaihim wanda aka fushi da su saboda ya din yi haka to zai halatta haramun ne zai kuma haramta halal ne kuma za a samu amawa mutane gama gari za su yi koyi da shi kamar yadda kuma duk wanda ya bauta ma Allah da jahilci kawai ya ya zama ya ya- ya- yana burge kansa yana burge kwakwalwansa ya dinga kirkiro wasu kirkire-kirkire yana bauta ma Allah da shi to wanda zai sanya wato shi kansa ransa ta- ta riga ta lalace sannan kuma shi kansa zai zama ya lalatacce a al'amarinsa saboda ya gina abinsa ba akan addini ba zai zama kuma a batacce kamar yadda Allah ta'ala ya siffanta da nasara da bacewa so su ma shi ma zai zama ya siffanta da wannan da wannan wato bacewa din misalin wanda suke zama suka fi shigowa a wannan babi shine ulatu sufiya misali wanda ba su cewa su bauta ma Allah amma ba akan doran nasi ba za su bauta ma Allah kan kokarin su da fafutukan su za ka samu baka rasa su da rikaniya baka rasa su da wato wasu abubuwa da ba haka ake a shari'a ba wanda zai ce kawai ya ji ya yi kace ya yi kaza ya yi kaza ya dinga shar'anta maka shari'o'i da ba a shar'anta maka a Qur'ani ba ko sunna sannan kuma daga cikin waɗanda suke bauta ma Allah kuma da da da, da jahilcin su shine wanda zai zo yana bada fatawa ba ilimi bai nada kashi malance ya ba ya riga ba kashi fatawa ya riga ba kashi fatawa kawai saboda yana ganin abubuwa sun mushi kyau ai kazan in yi amma ina yana da kyau abota ma Allah da- da kaza sadaka sai rika kawo wasu abubuwan da ba daidai ba daga cikin kuma waɗanda malamai ke cewa kuma zai tara zai hada abun duka guda biyu zai hada ga jahilci kuma ga san zuciya zai hada wato sufofin yahudawa da sufofin nasaran duka a tare da shi shine wanda zai zama a, ya shiga cikin wato abin da bai iya ba na ilimi musamman ilimi na addini ya shiga shi bai karatu yayi ba amma ya shiga ya fara ya fara bada fitawa da jahilci ya fara bada fitawa da jahilci kuma lamarinsa ya ɓoye ma amawa mutane ga magarin mutane ga magarin mutane saboda akwai ɗan abin da yake da shi na jan aya da hadisi haka za su tsammanin shi malami ne To amma kuma su malamai sun san cewa shi wannan wannan wanda yake da awon malamai ba malami ne ba bal ba ma ɗalibin ilimi ne ba kawai dai yana faɗan magana yana da gabzarsa duk abin da ya ga dama yana faɗa kuma su amawa ba ganewa su yi ba in sun kai shi za su ce ma za su dinga koda mushi kai suna ganin ma kamar sada ake mashi yayin da malamai suke ce masa ba dai ya faɗa ba to alama wannan shi alaman wannan shi ba tunda ba wai ilimi yake da shi ba balle a ce ya ijtihadi ne zai zo ya dinga bada wasu fitoyi manya alama shi kenan za a ga yana zo yana bada wasu fitoyi da ya zama controversial a fitawansa fitawa mai yawan kawo hautsini kuma an ce zai kawo hujja sai sai ya dinga kawo ya dinga wasu kama kami in an ce kawo hujja ba zai je Qur'ani da Sunna ne yana kawo hujja ba a zai da kawo wasu kwatance kwatance ne wanda su kwatance kwatance ba wai ba yin eh, hujja ne da kwatance ba a wani lokaci misali shi ke matso da nesa da matso kusa amma kuma asalin gundarin abin da ake hujja da shi a shari'a shine Qur'ani da Sunna sai kuma manya-manyan ma- magana na sahabbai da wanda suka yi bisa kyautatawa ka ce Imam Malik da Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad sun faɗa sun faɗa saboda dama su waɗannan sun san an an riga an san ma an sun san Qur'ani da Sunna suna kuma yawa wato Qur'ani da Sunna in sharhi suna da manganu masu kyau to amma ba a samu kawai yana ba da fitawa din in an ce me dalili kawai sai ya rika faɗan wasu manganu wata kila ma ya rika kawo wasu manganu na na arna ya rika kawo wasu manganu na arna wanda ba musulmai ba ya ce zai kafa hujja da su a sha'anin addini kaga yanzu wannan daga ji ka san ba mutum da mai ilimi ba shi yasa za ga da yawa yanzu ana samun wasu ah, suna wato halatta halatta gaisawa da mace suna halatta wato a ce mace ta- ta ta kwaya jikinta ai saboda me saboda tana- tana cikin rayuwa ne na yau na na yanzu rayuwa ne yanzu in ta ce za ta dinga kukkulla kanta za ta jawo ba kanta makiya to kaga wannan wani irin kiyasi ne wannan me kiyasi me ya hada wani magana a a daba ka addini da kuma ka jawo ba kanka makiya da ba an ce in kai addini ba za ka samu makiya bane ban sani ba Eh, kamar yadda aka yi ma in da za a duba youtube za a ga wani lokaci da aka sami su indiyawa da suka tara yan finafinai da kuma wasu daga cikin masu fada a ji a kasar nasu to zaki na ma an gayyace shi sai suka taro ma yan ah, suka taro har da su irin su shahrukh khan da sauransu to shi ana tambaya ana cewa shi wannan ya shi wannan shi shahrukh khan an ce ya fi su dama dama to amma shine wai an- ana tambaye shi yake cewa wai idan a, duk wacce ta samu kanta a society na na wanda ba zai taɓa maka shari'a ba to wannan hijabin da wai duk ta kwaye shi ta kwaye shi God will understand wannan shine precise wording din sa haka yafi har yanzu a YouTube in ka duba haka zaka ga yana nan yana nan yan suka dinga daddafe shi zaki na kamar yana son yi magana sai su kidaddan ne shi sai su daddanne shi su ba su or sai su dama su ta magana kaga yanzu wannan shi yanzu wannan shi harkar sa ce da sai je harkar tsiya ta kunsa kawai na fina-finan sa kawai ya huta ma kansa wa ya ce ba da fitawa ba sani ba ba sani ba shi ba malami ba amma ya ba da fitawa kuma ya ce wa God will understand kawai kawai a simple as that kawai abinsa eh kawai kaga tunani ne wannan ba wai magana ijtihadi ne ana ce yayi ba saboda dama sai an ce ka hujja kawai hujjar sa kenan kawai shine ana ce wani wani rayuwa mun zo wani century yanzu da ba zai kada baka addini ba dan haka kawai ka kwaye ka a tsangwame ka wai shi tsangwame angwaman nan wai shi ke gudun musu to kaga wannan yana nuna maka yadda yadda al'umma take cikin bala'i wani zai zo kawai haka nan kawai wani abin da yake kusan duk malamai kusan ijma'i ne suka yi abu kaza haramu ne zai zo ce maka halal ne ce ko ya halatta wasu abubuwan da ba daidai ba wannan kide-kiden da ba gaji a kenan wani zai zo ya halatta shi abinsa wannan wasu abubuwa da ke riba ce kowa ya da riba ce in ba wanda yake bai katu ba zai zo ce ai ba ma an riba ko ku cika bacin kayan kaga wannan ai da alama yana bada fatawa ne saboda ya halakar da mutane to wannan duk wanda yake irin wannan to ya hada abubuwa ne guda biyu ya hada san zuciya ya kuma hada kuma jahilcin na farko dai bai san addinin ba ya bada fatawa saboda in ka ce ya bada hujja a addinin ba hujja yake ba a cikin addini ke bayarwa ba dan hujja a cikin addini yana daga cikin littafin Allah da da sunnar manzon sa to sannan kuma idan in kuma in kuma ba za ka ce musu ba kodin gugun jahilci bane jahilci ne saboda ai ya san cewa akwai malamai da suka dara shi sani kaga akwai san zuciya kenan to ire-iren wannan shine malamai suke cewa ya hada waɗannan siffofi guda biyu ya hada az-zulm wal ghawaya wato tsaba san zuciya din da fandarewa sannan kuma ya hada al-jahlu wal dalal ya hada wato jahilci da kuma da kuma wato bacewa ta fuskan ilimi to dai da kuma al'umma ta tsinci kanta irin wannan to kuma sai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda su kullun al'umma a gama gari sun fi son wanda zai dan ba su wani sauki sauki duk yayin da ka gani yayin da kana cewa kai malita kake amma duk wani wanda yake fandararre karkataccen kuka almunkhaniqatu almanquda almutaraddiya wan nadihatu wama akala sabu wato duk wani karkataccen kuka da wani wanda ba ta da kallabi da wanda ba ta sa hijabi sosai da wani wanda ke shi dan duniya ne shi ba ma addini ke so ba kaga yayin da kake karatu kawai wasu suka fi tsaran fitawanka su suka fi shayarin suka fi lakin to ka tambaye kanka wannan shine gaskiyar magana duk mai wa'azi ya ga yan duniya ne ke haba haba da shi to lalle saboda shi a ci anan addinin nan ba a yi dan abu san zuciya mutane ba su kuma galibin ya ayyuhan nasu duka masu san zuciya ne su ga'idar jama'a shine yayin da suka ga malami mai addini ya zo gitta wannan wajen wannan hanya to idan suna yin wani abu da su koye koye koye ga idan malam zai wuce haka ya kamata da bayan da ka gani kawai suna yi kawai ka ce an ce ayi malam wani rabar bane shi shi ayi aje ka ku je ku dauke wa fatawan wani ku je ku samu fatawan wani shi ayi rabar bane shi ko kuwa irin tashoshin da aka sani su dama lalata tarbiyya suke yi to su ake samu suna gaito ka to wannan shi ma ya kamata kuma duk wani malami ya tambaye kanshi in dai ana samun fadararru suke gaito ka to kaga wannan ya kamata lalle mutum ya shiga taitayin sa kwarai da gaske Allah ta'ala ya taimake mu ya mana agaji saboda haka su masu addini masu hankali ba sa rubuwa da wani wanda yake ya iya karya harshe ka san yanzu mutane abin da suke damuwa kenan ma iya iya karya harshe ba sa damuwa da wa iya karya harshe wa a wurin karatun sa ba sa damuwa da wannan ko ba sa damuwa da wani wanda zai zo shi kullum ake sayyana a gashi a masallaci ba sa damuwa da ibadan ka da yawa saboda duk an sha su sun warke daga baya da can sun rudi da mai iya kare harshe aka zo wasu aka samu mutazila a cikin su da kuma can sun rudi da masu ibada aka samu kuma masu sufa yana da ciye kawo suka lalata addini baki daya saboda su magabata yanzu ba sa damuwa da waye waye yake iya magana ba sa damuwa da waye yake yawan shi ake sayyana a gashi a masallaci su duk wani ba shaida bai su ba babban abin da suke damuwa da shi idan malami ne mai wa'azi ko kuma wani wanda yake fitowa fili ya ce zai kawo gyara ne abin da suke dubawa su ga meye daga ina yake kwakwado iliminsa iliminsa daga ina yake kwankwadowa daga qur'ani ne da sunna ko ko a daga san zuciyarsa idan ya kasance wato qur'ani ne da sunna da manganun magabata sahabbai da suka bi su kyautatawa to yanzu wannan yana da ilimi kenan idan kuma ya zama zakarul ilmi ne da shi ya zama kawai ilimi ne na bola mai dauda kawai ya ji ya ɗako wani ilimi ne in ka tambaye shi wai kai me ka fi sani ne shi dai ya tashi hujja ba qur'ani ba ba sunna ba kuma maganar magabata ba to kaga yanzu wannan ba ilimi sani ba to kaga wannan da shi malam in ya dade yana ya iya kare harshe ya dade yana ta falsafar sa na banza amma in dai har yayin da aka tambaye shi kawai ba qur'ani da sunna yake kawowa ba da maganar magabata to an sauna ba mai ilimi ne ba wannan shine wato yanda magabata ke gane malamin kirki sannan kuma idan idan wato aiki yake yi wato ibada yake yi to ba sa damuwa da ibadarsa wai dan sun ga wani kullun sallah guda biyar a masallaci yake to ba sa damuwa tsayawa za su ruba su gani akan me yake gina ibadar nasa wannan ibadar tasa akan me yake ginawa yana gina ta ne akan bi ko ko yana gina ta ne akan kirkira yana gina ta ne akan sunna na manzon Allah me aka samu ya aiki da ita ko ko yana gina ta ne akan bacci da mafarki koko yana tana yana gina ta ne akan al-mutafat mutafat shine kawai yace kawai yana cin tafiya ce ya ya ji wani ringi a kwakwalwarsa wai an an kimsa mishi a kwakwalwar shi cewa ga yi kaza kaza mai yana da kyau shi ne alhuda wasu abubuwa kawai da sai kwakwalwa na ta faɗa mu ko kuma wasu ra'ayi wanda suke gayan ra'ayi ba su da wani dalili da qur'ani ko sunna to duk wanda suka san cewa yana gina ibadansa ne akan waɗannan abubuwa to ba sa daukan ba sa wani lura da shi amma duk da suka san cewa yana gina ibadansa ne akan qur'ani da sunna to kaga wannan shine wato za su wato rubuta shi ma za su koyi da shi an samu masu bautan Allah a daga magabata kamar Hassan al-Basri kamar su Muhammad ibn Sirin da manyan har su Imam Malik ai duk masu duk ubban ne duk zuhad ne ubban ne duka masu bautan ubangiji ne amma kuma su bautan da suke suna bauta ne wato a hasashi na Qur'ani da Sunna ba sa wato kirkiro abubuwa iri iri saboda haka to kar a daga damuwa da wani wanda zai zo haka yana mai zakin baki ya ce shi ai kaza kaza kaza yana daga cikin shiryayyu a'a a je a duba a gani idan ya zama shi ilimin nasa ba qur'ani da sunna bai to baya cikin shiryayyu ko dai ya zama daga cikin al-maghdubi alaihim ko a cikin walad dalin idan kuma mutum ya ce shi ibada zai yi to ce shi ai ai duk ku je ku je ku tabbata kamar ku lokaci ni ibada zan rika yi to za a je a duba ne a ga ibadar da yake yana gina ta ne akan hujja hujja wadda maganar Allah da maganar manzansa ko ko yana gina ta ne akan san zuciyarsa kawai kawai abin da kawai zuciyarsa take ta ta yi masa dadi kawai sai ya kafa wannan abin akan ya kafa wannan ibadan tashi akan akan wannan san zuciya to kaga wannan ba za a fita tashi ba wannan to shine malamai ke cewa ta hanya ta haka ake gane su waye malamai wanda suke an musu ni'ima waye wanda ake aka mani ni'ima daga cikin musulmai ko a cikin malamai ko a cikin masu bautan Allah ko ko da waye kuma wanda su ba amsa ni'ima ba ko dai suna daga cikin ajina wanda aka aka fushi da su ko kuma suna cikin kuma aji na waɗanda suke batattu Allah ta'ala ya sanya ni da ku duka mu zama cikin wato ayarin wanda aka yi musu ni'ima mu tashi cikin wato zumra ayari ta siddiqin ko ashuhada ila salihin Allah ta'ala ya tabbatar daga dukan mu wannan shine zai zama a ƙarshen wannan sura mai albarka da makaranta mai girma sai abinda kawai zamu yi dan ishara shine wasu daga cikin kuce kuce kamar da aka sani a lokacin da muke basmala ayyukan fa da wasu daga cikin kuce kuce da yake alaka da fikihu to yanzu ma ba za mu faɗa ba daidai mai yawa ba a hukunce-hukunce da suke da alaƙa da fikihu saboda wato gamewan fa'ida kamar da aka sani fata muka jawo hadisi a farko-farkon katu ya daga ita ce a'azamun sura fil qur'an a cikin soyi da ake da shi babu sura da ta kai ta girma kamar da a cikin ayoyi da ake da shi babu aya da ta kai ayatul kursi malamai suka ce saboda ita fata ta tara komi da komi duk wani asali da kake da shi a rayuwanka to za ka koma fata za ka samu yana da wani asali ginshiki da yake koma zuwa gare shi yana da wani turke da aka masa a fata saboda haka wato malamai suka ce sura ce mai girman gaske to kuma alaman girman sha'aninta shine Allah ta'ala ya shar'anta mana karanta ta a cikin rakoyin sallah kaga wato Allah ta'ala ya shar'anta mana karanta fatiha a rakoyin sallah kuma kowace raka'a za a karanta kaga wannan ya nuna maka cewa wato ta da girman sha'ani galibin malamai jumhurin malamai sun tafi akan wajibcin karanta fatiha suna cewa wajibi mutum sai ya karanta ta idan mutum ya bar fata bai karanta ta mutum ya maimaita sallarsa suna cewa wajibi ne sai an karanta fata a cikin malamai ba a samu wasu wanda ya dan fandare ba sai Abu Hanifa da wanda suka bi shi Abu Hanifa shi yana ganin ba dole bane sai an karanta fata shi Imam Malik ba shi yana cewa ne galibin sallar sai an karanta fata amma ba duka ba kamar misali in ka kanta raka'a biyu fata to rago in ba kanta fata ba to ba dole bane kaga anan ba suna cewa wai ba musahabi bane a dizin ittifaki kan cewa ya kamata a karanta in ba karanta ba za ta leka dan me ba karanta ba ana magana da mutum zai zo bai karanta ba shi Abu Hanifa yake cewa to akwai sallah eh shi Abu Malik yake cewa a'a to shi sai dai idan ya bar raka'a biyu ne bai karanta ba to wajibi ya mai sallar nan in kuma yayi a raka'a ta biyu sauran ko in kawai sai ya wasu addu'o'insa a wajen Imam Malik yake cewa to wannan babu laifi wannan babu laifi wannan ra'ayi ne na Imam Malik amma jumhurin malamai Imam Shafi Imam Ahmad da wasu galibin malamai sun tafi akan cewa Fatiha wajiba ce bal rukuni ce ba a sallah wato abinda suke magana rukuni shine idan mutum bai karanta ta ba to wannan raka'a baki dai babu ita sai ya dawo da ita idan mutum bai karanta Fatiha ba don kuma ya bata da gangan to a sahih shine wato sallar sa babu ita ba baki da mutum ya ce shi kawai bai karanta Fatiha daga ba baki ɗayanta ba ko ya bar wata raka'a guda ɗaya ya karanta Fatiha da gangan to abin da yafi inganci a maganar malamai shine bai da sallah saboda wato fatiha ta daga cikin rukuni da ake da shi rukuni na magana a sallah shi Abu Hanifa ba wai shi ma wai wai san zuciyarsa ya faɗa ba kamar da ku sani wani lokaci aka sama wato fahimta saboda shi Abu Hanifa kasancewa ya rasu kafin kuma bai yawo ba na farko dai bai yawo ba yana sauran malamai suka ringa tattara hadisai bai yawo ba kuma shi ya a kufa ya rayu gashi bai yawo ba kuma lokacin da ya rasu ba a gama tattar hadisan nan ba sannan kuma a kufa ya rayu ba kamar imam malik ba imam malik shi bai yawon ba amma kuma yana madina madina kuma nan ne wato cibiyan duk wani sunna duk wata sunna amma shi abu hanifa na kufa sai da in kana san neman ilimi sai ka dan yawo ta yawo ce duk sau'in haka suka ta yawo irin sufyan ibn sa'id at-tauri irin su hasan ibn salih ibn hayd haka suka ta yawo amma shi abu hanifa sai bai yawo ba wato jama'a ya zaga bari ya zauna a garin su bai cigaba da bada fatawa saboda ana bukatar malamai dole ya zauna kuma ubangiji ya mashi muwafaqa kware da gaske to shi hujjar sanan sun cewa ba dole bane sai an karanta fatiha shine wai faɗin Allah ta'ala faqra'u ma tayassara min al-qur'an Allah ta'ala ya ce ku karanta abin da ya muku sauki na alqur'ani yace kaga nan ba dole bane kenan kuma yace babu bambanci tsakanin nafila da farilla kaga tunda an ce ku karanta abin da ya muku sauki to kaga wannan shine malami da Allah idan ka tambaye me hujja ko da ya kuskure amma zai ga maka shi daga qur'ani ne ya gani ko sunna eh sabani yanzu malamai da ake wasu daga cikin wanda suke malatar da kansu yanzu za ka kace me hujja din sai fara gaya maka ai ya halatta waka ne saboda saboda kaza saboda kaza wanda bai je ya ba cuta kanshi yanzu wannan hujja ce wannan ba hujja bane ya ba qur'ani bane ba sunna bane cewa kai ya cuta kansa ko ra'ayinka ne wannan kai kai ne kaga haka amma sauran malamai ba su ga wannan ra'ayin ba kaga wannan ba hujja ne kawo ba amma shi zabu wani da aka tambaye shi sai ce a ai an ce faqra'u ma tayassara min al-qur'an kaga wannan hujja ya kawo kuma kuma akwai ta da fuska kure da gaske abinda yake yace yake cewa kaga wannan ayan ta nuna at-takhayyur ta nuna kuma an bashi zabi faqar umma ta yasar da abinda ya maka sauki kaga in ma ya ga dama ya karanta in bai ga dama ya karanta wannan at-takhayyur ne yake yace wannan fahimta fahimtan Abu Hanifa ne jumhurin malamai suka bashi amsa da na farko hadisai hadisai da suka zo a babu daga cikin hadisan akwai wannan hadisin makaranta hadisi da zo a cikin as-sahih as-sahihain da wasu daga cikin manya-manyan kundaye na sunna manzo Allah yake cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba a wata a wannan bazai cewa la tuju salata ahadikum salata ahadikum aw la tuju salatan la yuqra fiha bi fatihatil kitab sallah sallar da yake ba ta cika sallan da ba a karanta a cikin ta fatiha ba kaga wannan Allah manzo Allah yake cewa ba ta cika ba wato bata isa ba ma la tujzi'u shi kuma dama ya ce mujzi'a Allah kuma zalla ce la tujzi'u shi ya ce mujzi'a ta isa shi kuma zalla ya ce bata isa ba kaga to yanzu wa za a dauka magana manzo Allah kenan shi ya tabbata shi kuma zalla ya kore ta a wajen lafazi na musulmi ke cewa man sallallahu alaihi yaqra fi ayati fil kitab fa hiya khilajun hiya khilajun hiya khilajun qairu tamam manzo Allah ke cewa wanda ya salla bai karanta fatiha ba to sallarsa tawayya ce tawayya ce tawayya ce bata cika ba suka ce kaga yanzu wannan mazala shine shine da muke bayanin fasarar Qur'ani kuma yayi bayanin saukin da ubangiji yake nufi nan yayi bayanin saukin ne kaga ana maganar Fatiha ne da abin da yake sama da Fatiha amma dai karfi karanci abin da kowa sai ya karanta fakar wa ta sarrafa da Qur'ani maganar Fatiha wannan idan an sallama cewa a ana maganar ita shi gundarin wato katin Fatiha din ne balle kuma wasu malamai suna ganin ma ayan ma ba ana maganar ma katin sura ne da fataha kai tsaye ba abin da aya take magana shine ana magana kar a tsawaita sallah ta wato kuma wato ta kore maka wajabcin sai ka cika sura sai ka cika karatu din ka ce in ka fara wata sura sai ka cika ta ko ko sai ka kanta sura kaman adadi sumuni kaza ko izifi kaza shine aya take cewa to fakar umma ta sallam alquran ku karanta duk abin da ya muku sauki ba sai kun an ce kun an cika muku an cika muku ba a ce in ka karanta amma sai ka kai karshe a an ka karanta dan ayoyi biyar ya ishe ka to malamai suka ce wannan shine ma abinda take yake yake nufi aya ana magana na farko dai shi kanshi sallah na dare idan ana magana sallar dare ne to ba sai ka tsawaita ba kanka ba duk abinda ka sallata ya isan maka sannan kuma shi ma karatun ba sai ka tsawaita ba kanka ba duk abinda ka karanta to ya isan maka kawai dai abinda zaka duba ka gani shine kai abinda zaka takura ba yace abinda zai ƙara nuna maka a wannan ma'anar shine can gaba Allah ta'ala da ya gama da yake faqra umma ta sarar min alquran sai ce alima an sayakuna an sayakunu minkum mardah ya san cewa za a samu marasa lafiya wasu za su tashi suna neman su yi in su gama sallar su tafi neman abincinsu wasu kuma za su tafi jihadi to kaga wannan sai yake nuna maka shi karatu da ake magana a nan ana maganan ɗauke maka harajin ne an ɗauke maka wato ba sai ka cika ta ba ba kuma sai ka cika ajiyar ko'in ba abinda ake magana fakar umma ta sarrafa alquran shine idan kun tashi za ku yi sallah to ku yi ku yi wato gwargwadon abinda za ku iya na ko'i sannan kuma shi ma kafin za ku yi sallah kuma ku yi gwargwadon abinda za ku iya kar ku cika ba kanku wannan shine wato takfifi da aka samu aya amma aya ba tana magana ba za a kanta fata ne ba kamar da shi imamu abu hanifa ya tafi zuwa gare shi alaihi rahmatullah ila iyaka dai malamai sun tafi akan cewa wanda bai iya katin fataha ba to shi ne hukuncin sa wanda bai iya katin fataha ba a sallah shi yanzu ya musulunta kuma yanzu shi ba zai iya katin wani fata wataƙila ya musulunta ya kashe ya mara ma ɗari baya to ayoyi guda bakwai kuma shi ya duk rayuwarsa ba iya larabci ne ba kace zai iya zai yi katin fata abu ne mai wahala a wajen sa to shine malamai suke cewa to wanda ba zai iya ba to shi ma manzo Allah ya bashi dama manzo Allah yake cewa fa in kana ma'aka qur'anun faqra bihi idan ka iya qur'ani to ka karanta da shi wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa hallilhu in kuma baka iya karatun qur'ani ba to kai kabbara ma ubangiji ka girmama ubangiji ka yabe shi kuma ka ce la ilaha illallah shine hallilhu kai hailala sadaka wanda aka samu shi kasashe ne ya musulunta ba zai iya yin wani karatu ba to kar a mutaka a takura masa ba za a hana shi sallah ba amma abin da za a lakana masa shine a samu wani kalmomi na yabo da ma fata me a cikin ta in ba yabo ba yabo ne saboda haka to a samu wani kalmomi na yabo a ce to kai ta faɗa ita sallar da ita haka kaga wannan wato saboda addinin musulunci a gina shi ne akan sauki ba a gina shi akan akan wato tsanani ba wannan shi sa malami suka fatawa da wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a to sai kuma magana na gaba shine shin ita fata nan kowace sallah kaga nan mazalla ce la salata wannan la nafiya lil jinsi ce tana kore jinsin sallah ne la salata shi za aka mata wasali sama dan da nafiya lil wahda ce sai a ce la salatu sai ce la salata kamar ce la ilaha wannan ana kore duk wani wani cancanta abota mu duk wani abin da ake bauta ne wanda ba Allah ba to zalla ce la salata yana yana magana duk wani jinsi na sallah to kowace sallah ta shiga kamar sallan jana'iza ko kuwa a'a kamar da aka sani mashhuri mu a mazhabin malikiya shine ai ba makaranta ba dole bane sai mun karanta Fatiha yayin da zamu yi sallan jana'iza eh mu ba dole bane a mazhabin mu na malikiya to wannan malamai sun tafi suna da wato sabani akan wannan fahimta wasu suka tafi akan wato ba dole bane sai an karanta Fatiha a sallan jana'iza saboda ita sallan ba sallah ce jinsin sallah da aka saba mai ruku'i da sujada ba wasu daga ciki sun ce musahabi ne a karanta amma dai ba dole bane ma malik abin da fada a ce mu dawwana shi yana cewa ba dole bace ba dole bane saboda ya taso ya ga wasu daga cikin malaman na Madina su ma ba sa cewa dole ne sai an kanta Fatiha a janaiza Abu Hanifa shi ma wannan shine fatawansa kamar yadda Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani yake hikaitowa a Muwatta da kuma al-Mafsud kuma wannan shine zahirin maganar Abu ibn Abi Rabah daga cikin malaman tabi'i shine kuma magana na Ayyub as-Sikhtiyani shi ma daga cikin malaman tabi'i na Basra shine fatawa na Muhammad ibn Sirin shi ma daga cikin manyan tabi'ai da suka tashi daga Madina suka je Basra suka rayu daga cikin almajiran Anas bin Malik kamar yadda Abdurrazzaq As-Sanani ke rawaitowa daga Ma'mar daga su Ayyub Sikhtiyani da kuma Muhammad ibn Sirin kuma wannan shine fatawa na Sa'id Sufyan ibn Sa'id At-Tawri daga cikin manyan tsarifin Imam Malik Imam Tirmidhi a cikin Al-Jami' ɗinsa ya dangana masa wannan magana da galibin malaman Kufa wannan su ne fatawansu suka ce ba dole bane sai mutum ya ya karanta fata a sallan jana'iza sallan jana'iza a kiyaye kwarai da gaske ma mali abin da ke faɗa shi mu dawo da yake cewa laysa bi ma'mulin bihi yace ban taso na ga na ga ana aiki da shi a Madina sosai ba inna ma huwa du'a wa abinda na gani galibi an fi damuwa da shi shine addu'a a sallan jana'iza azraftu ahla biladina ala zalika haka naga galibin mutanen Madina suna suna yin addu'a ne in sun tashi sai sallan jana'iza wannan shi ra'ayin waɗannan malamai da ke inda suka ce ba dole sai an karanta ba nan malik da yake maganar cewa laysa bi ma'mulin bihi a wajen a Madina yana maganar galibin wasu daga cikin malamai da yafi izina da su ba wai dukkan mutanen Madina ba dan zamu zo mu magana mu ce akwai wasu daga cikin malaman Madina da suke da fatawan cewa a karanta a karanta Fatiha din so anan da yake magana ba yana magana ijma'in mutanen Madina ba dan wani lokaci gwara a dinga fahimtar maganar Malik wani lokacin yayin maganar mutanen Madina galibi yana kuri yana maganar aksari ko kuma yana maganan wasu wasu daga cikin malamai da shi yafi gamsuwa da fatawarsu galibi haka yake nufi imam shafi'i muhammad ibn idris shafi'i da shi da ahmad ibn hanbal da isaq ibn rahawiya da wasu daga cikin magabata kuma galibi shi wannan shine fatawar sahabbai shine sun tafi zuwa ga mustahabbancin karanta fatiha a kan salar jana'iza daga ciki akwai abdullahi dan abbas da wasu daga cikin sahabbai da zamu zo mu faɗi su yanzu yanzu abdullahi dan abbas kamar yadda hadisai ya zo a ce as-siha as-sahihai da sauransu sahihi na ibn hibban sahihi na ibn khuzaimah da sauransu da sauransu da kuma as-sunan da hanyoyi mabambanta an ruwaito daga talha ibn abdullah ibn auf yake cewa sallaitu khalfa ibn abbas ala janaza nayi salla bayan abdullah dan abbas a wata jana'iza fa qara'a bi fatihatil kitab sai ya karanta fatiha qala sai yace li ta'lamu annaha sunna nayi ne saboda ku gane cewa sunna ce karanta fatiha din kaga wannan yace sunna yana ba yana magana sunna Abubakar ko Umar ko Uthman ko Ali ba yana magana sunnan manzon Allah wataƙila a lokacin san a lokacin sa wato zamu fahimci cewa a ya shahara wasu ba sa karanta fatiha din sadaka Abdullahi dan Abbas ya ga haka shine sai ya karanta fatiha saboda su fahimci cewa sunna ce wannan din karanta ta din kuma saboda kan sunnan ta ta kubuce wannan ba shi Talha ibn Abdullah ibn Auf ba shi kadai ya rawaito wannan riwaya daga daga Abdullahi dan Abbas ba cewa kai ina karanta su fatiha har suran ma na karantawa ba wani matsala bace in ka in azu za a karatun za a sallan jana'iza ka kanta fata da sura wannan babu laifi ya tabbata a sunna a sa'id al-makhbur ya rawaito wannan daga abdullahi dan abbas banda shi akwai nafi abu ma'bad maula ibn abbas shi ma ya rawaito daga wajensa zaid ibn talha ataimi shi ma ya rawaito daga wajensa duk idan wanda ke so ya duba zai duba musannaf ibn abi shayba da sanadi ingantacce ake rawaitowa daga abdullahi dan abbas cewa ya ce lallai sunna ce a karanta fatiha a sallar jana'iza to banda shi kuma ba shi kare Abdullahi da Abbas ya rawaito wannan ba akwai Suhail ibn Hunayf shi ma sahabi ne wannan shi ma Ibn Abi Shayba ya rawaito da sanadi Hasan al-Tahawi ya rawaito da sanadi ingantacce daga Suhail ibn Hunayf cewa ya karanta a farkon kabara da yi da Fatiha ya karanta Fatiha kaga wannan yana nan cewa shi ma wato Suhail ibn Hunayf ya daga cikin wanda ya rawaito ita wannan sunna na karanta Fatiha a abun nan a sallar jana'iza sannan banda banda shi haka ake rubuta daga Muhammad ibn Maslama al-Madani shi ma sahabi ne wannan Muhammad ibn Maslama al-Madani shi ma sahabi ne wannan ruwaya tana cikin wato sharh ma'ad al-athar na al-Tahawi da cikin al-Musaddaq al-Musaddaq na al-Hakim suke rubuta daga ta hanyar Shu'aib da Yunus al-Aili daga Zuhri daga Muhammad ibn Suwaid al-Fihri daga Abdhahak ibn Qais daga Muhammad ibn Salma as-sahabi shi sahabi ne wannan shi ma fatawarsa kenan banda wannan kuma shi ake rawaito daga Abdulhaq ibn Qais al-Fihri shi wannan daga daga cikin sigar sahaba yana cikin kanin sahabbai da ake rawaitowa kuma wannan shine fatawa na Imam Zuhri shine fatawa na Abu Umama daga cikin manyan manyan malamai na mutanen Madina kuma shine fatawa na wasu daga cikin manyan manyan malaman mutanen Madina saboda haka nan da Malik yake kore cewa ba a karanta ta ba wato bi tashi ya ga galibi ana karanta ta ba yana magana wasu daga cikin malamai da ya gani kenan amma ba wai yana sama ga maka ijma'in mutanen Madina bai dan waɗannan da Makka da mutanen Madina ne sai dai inda wato gida ke saka shine shin wajibi ne sai an karanta Fatiha a janaiza ko ba wajibi ne ba wannan da musahabi wannan kaulan wahidan musahabi ce saboda waɗannan sahabbai da aka samu suna karantawa ba ɗaya ba Abdullahi dan Abbas Sahal ibn Hunayf shi wannan Muhammad Abdulhaq ibn Qais al-Fihri da kuma Muhammad ibn Muslimat al-Madani wannan duk sun ruwaito cewa mazala yana karanta sunna ce a karanta fata a sallar jana'iza to amma abin da ake magana shine wajibi ne sai an karanta ko ko a'a mutum zai iya addu'a wannan shi ake magana a idan ka lura magana Abdullahi dan Abba za ga ba dole bane sai an karanta ta ba dole bane a sallar jana'iza sai an karanta fatiha kaga wannan shi ne kawai bambanci tsakanin salloli da muke yi ragowar salloli da ake yi na farilla da kuma salloli da ake na nafila da kuma sallar jana'iza ita sallar jana'iza ba dole bane sai an karanta wata fatiha saboda abin da zai ƙara nuna maka haka shine wato Abdullahi dan Abbas ai da ya karanta sai ya juyo waje sai ce li ta'lamu annaha sunna saboda kusan cewa sunna ce a daga karantawa kaga wato ashe ya ga wasu daga ci ba su karantawa kenan kuma bai ci sallar su ta yi ba sai dai ya ga musu wato kar ku manta fa sunna ce kana manta da ita wannan malamai sun yi hujja da wannan sannan kuma banda wannan akwai abin da ake ruwatowa daga mamalake ruwato a ce al-muwaqqansa da kuma ibnu abi shayba yake fitarwa a cikin musannaf dinsa ta hanyar ayyuba sikhtiyani ma mali ya rawato daga nafi ayyubu sakhtiyani shi ma ya rawato daga nafi maula bin umar abdullahi dan umar shi ya kasance baya wani karatu baya komai sai addu'a yayin da yake sanar da ra'iza to abinda malamai ke cewa idan da wajibi ne sai an karanta fatiha a sura fatiha a salar janaiza to a salar janaiza tana yawan maimaituwa ba zai a ce sahabbai duka an bar wasu sahabbai ba su karantawa ba saboda litawaffuri litawaffuri ad-dawa'i wal himam ala naqlihi law kana wajiban inda wajibi ne to da dole labudda su Abdullahi dan Umar sai sun santa to tunda kuwa an basu ala sa'a cewa za su iya karatu salar janaizan ba su karanta wannan fata dan ba to kaga wannan ya nuna maka ba dole bane amma dai musahabbi shine a karanta musahabbi shine a karanta amma dai ba dole bane wanda kamar yadda wannan shine ikhtiyarin Sheikh Usman Ibn Taymiyyah suke cewa to saboda abinda aka fi bukata salar janaizan shine a mamacin addu'a amma dai ya kamata kuma a gabatar da kuma yabo ga ga wato ga Allah ta'ala da manzan da manzan shi wato ayi wato Fatiha in ga ka karanta sura babu lafi sai kuma ayi salati in ga ayi salati kuma daga nan kuma sai ka tsantsanta mu mamaci addu'a an fi san a tsantsanta mu mamacin addu'a to wannan shine bambanci tsakanin a sallar kawai da aka samu ana cewa Fatiha karanta ta ba dole bane wannan shine kawai bambanci da aka samu amma in ba haka ba duk sauran saloli da ake yi ko nafila ce ko ko farilla ce lalle wajibi sai mutum ya kanta Fatiha idan mutum bai kanta Fatiha ba to lalle wannan wannan raka'a babu ta in kuma da gangan ne yake karantawa ba to abin da yafi inganci a maganar malamai ba yi da sallah baki daya Allah ta'ala ya yafe mana sai sai wato abu na gaba wata kishi zamu ciki da shi shine fadin amin kusan wannan sunna ce ta shahara cewa dai yayin da aka makaranta aka ce wala dhallin to za mu ce amin za mu ce amin ko a cikin sallah ko kuma ba a cikin sallah ba mun mun saba muna cewa amin a kamar da wannan shine shi wannan cewa amin amin ba baya cikin lafazin qur'ani ya kamata a fahimci haka cewa amin baya cikin lafazin qur'ani wato idan ka ji mana cewa kaza baya cikin lafazin qur'ani kamar isti'aza da kuka ce ba baya cikin lafazin qur'ani amin ma da kuka ce nan baya cikin lafazin qur'ani karka tsammanin hukuncin qur'ani ya wato ya shafe su wannan waɗannan amin wannan wannan lafazin ka na amin hukuncin qur'ani bai shafe bai shafe ta ba saboda kaga qur'ani daga cikin hukuncin sa shine mutum zai iya rantsewa da qur'ani saboda ya rantsa da maganar ubangiji ne ka ai haka muna cewa alquran da yasin da sauransu irin wannan da muka saba ababan halacci muka ce ababan halacci mutum zai iya rantsewa da shi kaga amma ba za ka iya rantsewa da amin ba ka ce na rantse da amin a wannan ba daidai bane saboda amin ba qur'ani bane amin abin da yake magana shine Allahumma sajid ya ubangiji wannan addu'a da muka ya ubangiji ka amsa mana wato kana ƙara wato kai kokon barka da ubangiji ya amsa maka addu'anka saboda ka ba ta cikin qur'ani sannan duk hukuncin da ke cikin qur'ani wato bai shafi ta ba duk abin da aka ce ƙur'ani ya halatta ka yi amma bai halatta ka yi da wani ƙur'ani ba to amin bai shiga ciki ba saboda amin baya cikin ƙur'ani shi yana daga cikin manganu ne da aka samu a mazala ya umarni da shi a cikin sallah sannan kuma magabata an samu kuma idan aka zo amin aka zo wala dhali suna tilawa kuma suka zo wala dhali kuma suna cewa kuma su ma amin shi lafazin amin kamar da muka ce ma'anar shi da Allahumma stajib ya Allah ka amsa mana in ka ga dama zaka iya karanta shi da yumadu wa yusar zaka iya iya karanta shi da kasar kasar wato kace karka ja wadan alif din kace amin karka ce amin an fahimta wato karka ja wannan lafazin na a din kai kace amin eh kai kace amin wanda kace amin dai da Hausa eh ko amin wani abu makamacin haka shine shine alqasr in kuma ka ga dama zaka iya almadu za ka iya almal ina magana wannan hamza ta farko kenan hamza ta farko dan wani lokaci wasu zai ga yanda ake ana samun dan dirkaniya da ake ake lafazin amin din wani sai ya gani ya ce amin wato sai tsaya wurin mimun din nan ya mata wani shadda yin shadda kuma kuskure ne yin shadda ka ce za ka tsaya wajen mimun din nan ka yi wani mata wani shadda inda wasu za ka suna yi kuskure ne wannan ba daidai bane sai dai in ka ga dama yayin za ka ce amin din ko dai ka ja wannan amin din in ka ja suka ce amin wannan kaga ka anan ja to kaga wani sai ka mishi wato sai zama yana da hukunci hukunci kamar na na albadal albadal shine wadina da aka samu wani alhamza mamduda a ka ce a nan wannan kaga hamza ne kamar guda biyu ka hada to sai ka mishi harka guda biyu ka ce amin to wannan shine hukuncin sa in kuma kaga dawo zaka cewa amin haka za ka iya yin wannan wannan bar babu wani kuskure babu wani matsala akan wannan na eh to ai shi wannan kwa ma kyauta ko kwarai da gaske shi wannan nu'ara din na karshe bato amina ce wannan nunan nunan ta da wasu lisani mabni ne ala sukun baka cewa aminu baka cewa amini sai ka ce amina to amma saboda tsayawa kamar yadda malamin wato dalibai yan wani dalibai suka sani ai akwai al'arid bis sukun akwai asukun al'arid wani lokaci inda zaka wuce ba su kuni bane a wajen amma saboda zaka tsaya nasta'in kaga wadan tsayawa kai a wajen in ba dan tsayawa bane inda wucewa zaka yi zaka zaka mushi wasadin sa to shi ma amina inda zaka wuce zaka mushi wasadi amma tunda ka tsaya ka ce amin to dole zaka tsaya akan nunin nan to to shi amina din wannan galibi da rai ba zai faɗa maka haka ba larabawa sun gina yaran su ne akan sauki saboda haka za su ce amin za su tsaya akan wannan nu'ara din haka suke yin shi amma dai in mamu da mutum zai wuce to ba zai ce aminu ba ko ba zai ce amini ba sai da ce amina wannan nu a radin mabni ne baya canzawa sai mabni shi ne a gida yake shi baya canzawa shi kuma wannan amin wannan kana da dama ko dai kai kai mishi almadul asli wato harka guda biyu ko kuma kai mishi atawassul kai harka hudu ko kuma kai al-ishba kai mishi harka shida duk babu laifi wato kaga dai amma abin da ya fitar canta shi ne a hamza farkon shi shi albadal ne shi badal ne eh harka bi eh amma abin da ya kamata shine wato karkala ma shi a din ya tsawo amma wajen mi din kuma da bai tsawo kaga wannan ba daidai bane ba shi wancan ko dai zama madal badal ko madal badal ne shi dama dole haka zai zama shi kuma wannan kaga zai zama al madal ardi sukun ne ko dai zama at tawassut ko kuma madal asli ko kuma kai al ishba wato har ka guda shida sai ce amin zaka wasu kace a sai ce min kawai haka abin su wannan ba daidai bane wannan kawai jara muka yi baya sai tafsiri wannan amma dai mai jara saboda fa'ida sannan kuma wannan mi'ara din ba ba a daure ta eh ba a cewa amin haka za ga wanda su suke yi sai ce amin wannan mi'aran kawo wuce ta za ka yi wasali ƙasa ne da ita kawai abinta kuma in za ka yi in za ka yi madda sai ka yi madda mu wannan yawo ta ƙarshe mi'ara mai yawo a gabanta min haka za ka ja sai ka yi mata almadul arab da sukun ko dai kai tawassul ko kai madul asli ko kuma kai al-ishba kamar da inda aka sani wanda bai fahimta ba to imamin yazo zai fara masa bayani insha Allah eh a to ai wannan ya ya samu asalin daga shi wato madul badal da yanda ake zan shi eh shi mafi karancin shi yakan faro daga harka biyu ne eh mafi karanci wannan shine abin da yake ake akan sa so da kuma abin da ya kamata kenan ya kamata ya zama madul ayat da sukun a lokacin yafi madul badal din ko dai shi daidai ko kuma shi kuma ya fi shi haka ya kamata amma ba a ce shi wannan a din na farko ya zama yafi wannan mi din ba wannan ba daidai bane alayi halin ne wannan a tambayi malaman tafsiri a malaman qurra'u su suka tantanta da wannan mun dai tsaya ne saboda a fahimci yanayin yanayin gyaran to wannan shine abinda wato amin nake nufi amin baya cin qur'ani sai dai kamar yadda kuka sani hadisi da ya tabbata a cikin as-sahihain da as-sunan da wasu da wasun su ma hadisi sun zo da yawa da suke magana cewa a cikin sallah idan liman ya ce wala dhallin to ce amin daga cikin hadisan akwai hadisan Abu Huraira Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf yake rubuta daga Abu Huraira mazalla yake cewa yake cewa mazalla yace idza qala al imam wala dallin idan limai yace wala dallin to fa qulu amin ku ci amin faman wafaqa qawluhu qawla al malaika duk wanda cewa amin sai dace cewa aminin malaiku ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi shi ma za a yabe mishi abin da ya gabata na zanubin sa kaga wannan wani wasu wanda zaka suna yin suna yin wani nauyin baki yayin amin za ga wani lokaci in za ka ce aminin gwara ku ai sauri a ce aminin saboda baka san shi mala'ikun za su faɗa ba wanda zai ga sai an gama faɗa baki daya kun shiru sai ka ji wani wuri can wani ya dauka ku shi abin sa to kaga wannan yana wasa da abin dinsa wannan ladan wannan ladan wanda ake bukata da kuma ba ne ka samu ba wannan gafarar da ake so gwara ka yi gaggawa kwarai da gaske ka ma ka ce abin ka shiga ciki saboda ko ba ko biyu abinda muka tabbatar shine mala'iku za su yi gaggawa ne su ma su faɗa yayin da aka ce aka yi wannan addu'a din za su ga gaba za su tsaya suna saboda sun san girman ubangiji su to kai ma yayin da aka ce wanda sai kai kokari kai ma kai sauri saboda kai dace da malaiku Allah ta'ala ya samu dace da malaiku banda wanda akwai hadisin hadisin wa'id bin hujjar shi ma duka mazala yake cewa ya ji mazala lokacin da yazo ya ce amin haka sai ya sai ya faɗa wa amin a cikin sallah to sai dai malamai sai suka ittiradin ta wato sai suka aka ittiradi shine suka maida ita wata ka'ida a wajen sallah suka ce wato idan an zo kan wannan gaba mutum mai tilawa ya zo kan wannan gabar to babu laifi mutum ce amin babu laifi mutum ce amin abu ibn kafir ya shi ya yi magana mai kyau ya kuma mai dan tsawo akan wannan yake yake fadan cewa abin da yasa ake cewa halal ne mutum ce amin yayin da ya zo kashin fatiha saboda shi ka ce amin yayin da kake addu'a a cikin sallah da wajen sallah wannan halal ne dama mashru'i ne wannan kaga babu magana bid'a a nan dama can a wajen sallah da cikin sallah dama can wannan an shar'anta maka cewa amin sannan kuma a mafi alkhairin abinda mutum zai ce ma amin a cikin addu'o'in da zai yi shine da karshen wannan suwa ta sura fatiha to kaga sai zai fi dacewa yayin da mutum ya ce limamin ka ya ce wala zalim ko wani makaranci ce wala zalim ko ka kake karantawa to ka ce amin nan saboda addu'a kake yi ita addu'a kuma kamar yadda yanzu idan ne addu'a za ku ce amin ne addu'a ku ce amin to wani kyawu inda kuma kamata bi addu'a shi wajen fata na saboda kusan duk wato abu da kake bukata na duniya ne aka gama sake maka shi a wannan waje cikin lafazi masu sauki sannan kan malamai suke cewa ibnu kathir ke cewa kaga babu laifi yana da kyau mutum yayin da aka zo yana cin tilawa ya ce shi ma amin yayin da karanta wannan saboda kuma suka ce in ha a cikin sallah in ha a cikin sallah za a halatta maka ka ce amin duk da a cikin sallah ba a san yawan magana wanda aka sani a cikin sallah ba a cin ayyukan a dinga manganu da bai zama dole ba to in a cikin sallah za a ce maka ce amin to min babu aula a wajen sallah din ma yayin da kai ga na karatu din karatu da dama can aka yi addu'a dama za ka ce amin to in kai wa irin wannan karatu na fata ita ma kuma ka ce amin shine ba duk malamai sun faɗi sun faɗi wannan saboda haka wannan yana nuna wato muhimmancin a muhimmancin mutum ya ce amin din yayin da zai kanta fatiha yanda muke cewa amin din to wannan ba bid'a ce ba kada wani ya ce to ina dalili ka san eh, wani ya ce ina dalili to akwai akwai abinda malamai ke kira alqawaid ash-shari'a zaka Abu Isa ka Shatibi ne tashi kawo ya ya ta'arifi na bid'a yake cewa to ko a same shi nassi baya nuna ba sannan kuma idan wannan ya daga cikin abin da suke saka kune to kare ci karo da ka'ida da shari'a da shari'a kaga wannan kuma bai ci karo da ka'ida da shari'a ba idan dai wato ba ibada ce wacce take tun daga farko ta ƙarshe ta amma mun kaifiya ba wato yanda muka ce akwai sakakkun masu sakakkun yanda za a yanda za a yi wannan ibada duka to a da da sakakke abu ce duk aka yi addu'a ya halatta ce amin wannan ya halatta duk yayin da aka yi addu'a mun ce amin ya halatta to mafi kyawun inda zan ce amin kuma shine wajen yayin da aka zo mun daga mambiyan addu'a irin su fatiha sadaka babu laifi mutum ya ce amin yayin da wato ya karanta fatiha da yi bid'a ba ko miska zarata wannan shine wato karshen karshen wato karatunmu na wannan na wannan sura mai albarka sai zai rage zamu shiga cikin suratu suratu na na to kaga kai dai ba sallah kake ba in mutum kana cin ina wajen sallah ya ga addu'a ce kuma ya halarto da girman ubangijin ya halarto da girman abin da ake roƙo ya ce amin to babu laifi babu laifi ba za mu ce masa dame ba saboda yana wajen sallah a wajen sallah abin da aka halatta mishi ai maganganu da yawa duk wani magana mai kyau an halatta mishi to dan ya ji kawai yana ya faɗi wani magana mai daɗi ko mai addu'a gaban biyan addu'a sai ce ya Allah ka sa mu a cikin su ya to ai duk shine da amin din ya Allah ka sa mu cikin waɗannan yace rabba ya zo wucewa kawai sai ya ji ana cewa rabbana atina a cikin a cikin sallah ko a cikin tilawarsa da ya gama da yana ciki sai ce yana cewa Allah ka samu a cikin su muwa Allah ka samu a cikin su ya Allah mu maka babu mu maka babu babu laifi wannan magana ce da fata nan na gari yake ma ubangiji kuma fata na gari na da kyau a na dauko mana magana na na ta kokari ko zan iya lakhaso mana magana na Ibn al-Qayyim a ce abin da faɗa cikin madarijus salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan shi yayi akan wannan iyyaka na'budu da iyyaka nasta'in kan kan shi kawai ya littafi wajen mujalladi uku laga abin zai yi wahala kwarai da gaske amma dai sai na duba naga babban malamin nan na wannan zamani abdurrahman ibn nasir sa'idi malamin su ibn itaimin to ya lakasi ma'anan fatiha din to shine naga bari in kawo mana ita muka in karanta mana ita sai ya zama khitamu misk sai ya zama wato an cike shi da magana mai dadi kwarai da gaske imamu nasir sa'idi a cikin tafsirinsa a cikin tafsirinsa bayan shi ma ya ga tafsirin wannan wannan sura mai albarka sai ka cewa fa hadhihi sura wannan sura ala ijaziha didda wato kasancewanta ba ta da yawa qad ihtawat ala ma lam tahtawi alayhi suratun min suwaril qur'an ta tattaro koyarwa wanda ba a samu wata sura ta tattaro koyarwa irin wannan alqur'ani ba fatadammanat anwa' at-tauhid thalatha ta wato hado ta tattaro nau'ikan tauhidi na guda uku tauhidin rububiyya uluhiyya asma' wa sifat to duk wannan sura ta tattaro shi mala yace tauhidin rububiyya ta tattaro maka tauhidin na rububiyya wanda tauhidin na rububiyya shine duk abin da yake na ubangiji ne ka bashi abin sa kar ka ba da wani kar ka ce ubangiji yayin da ya maka ruwan sama to wani ya maka wannan shirka ne kar ka ce yayin da ubangiji ya baka arziki wani ya baka wannan nasa ne kar ka ce kai din kai bawon wani ne a'a kai bawan ubangiji ne to duk wani abin da yake hakki na ubangiji a cikin aikata aikatansa to ka bashi abin sa abin shi nan mai halitta mamallaki mai baka arziki mai gudanar maka da rayuwarka baki daya to shi tauhidul rububiyya mana yace to yu'khadhu min qawlihi rabbil alamin fadan Allah ta'ala rabbil alamin to za a fahimci tauhidul rububiyya a wajen ubangijin halittu sai ubangijin halittu shine wanda ya halice su ya mallake sha'anin su kuma shike ba su arzikin su to kaga anan ka tabbatar ma ubangiji duk wani aikin sa ruwan sama ne arziki ne yake dama ya baku abinci ne arziki ne ya baku yaya ne arziki ne ya baku kaza kaza kaza halittanka arziki ne ya baku me ya tabbatar man da wannan shine rabbil alamin inji nasir sa'idi mana ce wa tauhidul ilahiyya kuma ya tabbatar mana tauhidi na ilahiyya tauhidi na bauta shi da aikin da zaka kai kuma amsa na bawa na bauta to ka tsantsanta ma Allah wannan bauta din kaga wancan aiki na ubangiji zaka zaka yi ma ubangiji tauhidi yanzu kuma aiki na bauta idan baka yi ma kowa wannan aikin ba sai Allah ta'ala yace huwa ifradullahi bil ibada shine ka kadaita Allah ta'ala da bauta yu'khadhu min lafzi Allah zaka dauki wannan daga lafazin ubangiji na Allah alhamdulillah lafazin Allah nan yana nuna wato wanda ya cancanta abota masa shi ne Allahu Allahu yana maganan al'ilahul ma'abut bi haƙi wanda ya cancanta abota masa da gaskiya wa min ƙauli kuma za mu fahimci tauhidi na bauta kuma daga faɗinsa iyaka na abu iyaka na sa'in kai kaɗai muke bauta kuma kai kaɗai muke neman taimakonka kaga ana za a fahimci tauhidi na uluhiyya a wajen malai ce tauhidul asma'i was sifat kuma za mu fahimci tauhidul asma'i was sifat a cikin wannan aya tauhidul asma'i was sifat shine ka tabbatar ma ubangiji duk wani sunayensa sunayensa ba ijtihadi baka zuwa ka yi kaka ma Allah ta'ala sunan da bai kaka ma kansa ba za ka ga mu za ka ga muna wato kamin abinda muka taso a katutukan mu na na allo na babbaya za ga muna kanta kawaidi kawaidi na akwai wasu sunaye sa alqadimu alqidamu da muke karantawa alwujud wannan duk ba sa cikin sunayen ubangiji wannan duk ijtihadi aka yi kuma a ma'ana ma ba su da ma'ana wato cikakkiyar ma'ana da ya kamata a dangata mu ubangiji sai dan ababin magana mu dangata mu ubangiji mu ce ubangiji kadimi ne amma ba ma cewa qadim din sunan ubangiji ne baka cewa ya qadimu yi min kaza ka kira shi da wannan suna din baka cewa kuma ya wujud ka yi min kaza ai tabbas Allah bai samu mini amma kuma baka kira shi da wannan suna din ai in kana bukatar ka ce alwujudu ka ce alhayy ai rayuwa ita ce ita ce samuwa sai ko ya halta ka ce ya hayyu ya qayyum yi min kaza amma ka ce ya wujudu zaka zaka ce abdul qadim ba amma zaka ce abdul hayy misali ba zaka ce abdul da'im ba abdul ya ga suna ta abdul da'im a cikin sirrin malamai akwai masu suna abdul da'im wannan duk ba da'im ba sunan ubangiji bane ba zaka ce kuma abdul wujud ba ba za ka faɗa ba duk wannan baya cikin sunayen ubangiji sunayen ubangiji ba a ishtihari sai abinda Allah ta'ala ya sani ya sa kansa ko abinda manzon shi ya ce lalle ga wannan sunan Allah ta'ala ne Allahu Ar-Rahman Ar-Rahim kaga wannan sunan ubangiji ne to waɗannan sunayen ubangiji da siffofinsa ƙa'idar ahlus sunna shine ka tabbatar ma ubangiji inda ya tabbatar ma kansa amma kar ka zama ka murguda ma'anan kar ka zama ka kuma kamanta ma'anan da kai abinda ka saba sani kar ka ji ubangiji ya ce maka shi mai ji ne ka hada wa jinka da jin ubangiji ba iri ɗaya bane jinka daban jinka na gajiyayye ne shi kuma ubangiji jinsa ne jinsa ne na kamala daga nan mu da muke wannan magana yanzu ubangiji yana ji can wanda yake saudiya yana ji can wanda yake amurka yana ji can wanda yake can ƙasa ta bakwai yana ji wanda yake ƙasa ma ba ta bakwai ba yana ji tururuwa in ta kira shi yana ji in yayin da ake ruwan sama aka samu wani tururuwa ya yi makuwa da ya yi makuwa kuma ana ruwan sama kuma a cikin duhu shi kuma wannan dutsen shi ma baki kirin ita kuma tururuwan tana zai ma wato tana addu'a ubangiji ya shirya da ita zuwa gidanta ubangiji yayin ta yi magana dan kasancewa cikin duhu ne ba zai yana ganin ta kasancewa kuma ana wannan ruwan akwai sakafewa murya ubangiji yana jinta duk wannan sakafewa muryan duk ba zai zama ya hana ubangiji ji ba to kaga ubangiji jinsa da jin kama iri da bane ba to haka zalika diya ne ubangiji siffata kanshi ya siffata kanshi da wani siffata siffa wanda dan adam shi ma yaka iya siffata da irin wannan to shi da dan adam daban na na ubangiji daban saboda ubangiji yake lam yakul lahu kufuwan ahad ya hore maka kanshi duk wani similitude duk wani wani wanda zai zama kace yayi kama da ubangiji babu bai kama da shi ba saboda haka to anan malik cewa tauhidul asma'i was sifat tauhidi na kaɗaita Allah ta'ala da sunayensa da sifofinsa wannan sura ta nuna mana irin wannan tauhidi shi ma wa ithbatu sifatil kamala shine ka tabbatar ma ubangiji da sifofi na kamala lillahi ta'ala ga Allah ta'ala Allah ta athbata hali nafsi wanda ya tabbatar ma kansa wa athbata hala hu rasulun wanda kuma manzon Allah ya tabbatar masa shi ma min ghairi ta'dil amma karka ce wannan sifan wai ba ta da ma'ana kar ubangiji ya ce ya ji yana ji kace a ba ji ba sam'un bila sab'in yadda yadda mu'tazila ke cewa wai sam in kawai wannan wace sami'un kawai sunansa ne suna ne suna ne kawai na kiranye bai da ma'ana eh kallu ka kamar misali idan muka ce ai muna da wasu sunaye da zaka an sa mutum zaka sunan bai da ma'ana an yi ne kawai dan an kira ka amsa kamar zamani zamani ai bai da zaka zaka ce zamani an dauko shi daga wani daga wani daga wani abu ne zaka ce an dauko shi daga wani abu ba sai kan kace wani an kace wani sunan shi zamani ce ya zamani sai kawai zai daga hannu ya ce gani to kaga wannan shi wai bai da ma'ana to sun mutazila sai ce a wai samu ne bila sami'i a ga wannan ba daidai bane su kuma a sha'ira magabatan mu da suka kawo mana addini kasar nan su kuma sai suke tawilin abin su ce wani ji ji wannan ba wai ji irin wannan ji irin naka ba a'a wanda ka tabbatar ma Allah ta'ala cewa yana ji din amma dai ji ba irin namu ba jin sa na kamala mu kuma jin mu ji ne wanda ke bai da kamala ji ne wanda gajiyayye daga nan zuwa wato wata masallaci ba za mu ji abin da ake wasu ke yi ba kuma yanzu nan ma muna daga nan din tafiyar turuwa wa zai ji waye sai ji tafiyar turuwa ba wanda sai ji tafiyar turuwa sama wannan bayani ko shine don malami ke faɗa na jikin kawai akwai limit dan kan dan adam ko wani abu duk yana da limit Biya- ba shi da limit a ji yawa Allah kuma ba shi da limit a gani Haka.
yanzu kai gani akwai iya abu da zaka gani akwai na'am akwai iya abu za ka iya gani akwai iya- to haka sifofin ubangiji yake amma Allah shi ba shi da limit a gani Eh, to haka sahun ubangiji yake kaga da ji da gani to idan an yarda da wannan ji da gani kuma to ko sai a yarda da kuma duk wani abu da ubangiji ya- ya danganta maka kansa ya ubangiji ya danganta maka kansa sufofi na aiki ya ce yana sakowa sulusun dare na ƙarshe ubangiji haka ya faɗa dole mu yadda amma dai sakowa irin naka ba irin naka ba amma dai ubangiji ya faɗa dole mu- haka za mu za mu karanta aya wa ja'a rabbuka wala malaku safa safa haka za a karanta ar-rahman al-arshi sa ubangiji ya ce ya daidaita kan al-arshi daidaita irin na wanda daidaita akan kujera ba irin ta ba tabbas ba irin ta ba amma ubangiji ya daidaita wanda ya- da yanda ya dace da kamalin girman sa da girman sha'anin sa to wannan idan kai aka to ka kiyaye kanka ka kiyaye kanka da dukkan wani rudani da ake shiga ciki to shine ma da yake cewa to ita kuma ta kanta wannan sura fata ta ta mana ta koya mana irin wannan tauhidi din ya ce min zai tatsilin kar mu ce wai ubangiji mu wofanta shi mu cire mashi wannan sifa din mu ce ba shi da ita ka ce ubangiji ya ce ya sifata da kaza ka ce a'a bai sifanta ba kaga yanzu kama kana kaita ubangiji ne wala tamthil wato ta'zil shine kai dinayin ka ce kai ka ce kana inkari ka musanta ubangiji cewa yayin da ya ce ya da ita ka shi ka ce bai yi shi ba kamar yadda zaka sha'ira suna cewa istawa ma'anar shi istawla to kaga yanzu wannan me suke nufi suna nufin samu ubangiji iya magana kenan ubangiji ubangiji shi halice kai halice yaranka inda yana so ya ce istaula da bai faɗa ba inda ya ce istawa sai ka jale magana istawa yake magana kawai ah wala tamthili kuma karka kamanta sifan da sif- da wani abu karka ce waya ai ka- tamkar yanda ubangiji yayi ka- yayi kaza jinsa tamkar jin wani jin wani mahaluki karka yi wannan wala tashbihi kuma karka zama ka ce shi ma ka- shi ma tashbihi kamar kamancece ne yali kamar ka ce ai wannan kama ya mai kama da yanda nake magana ne kaga yanzu wannan ai ba daidai bane kuma duk wanda ya irin wannan ba bai dace ba mana cewa qad dalla ala zalika lafzur rahman kama taqaddama ce abin da ya nuna mana siffan ubangiji shine arrahman da arrahim din nan da muka faɗa saboda yana nuna maka cewa ubangiji ya sifata da rahama yana sifata- nuna maka cewa ubangiji yana sadar da kuma rahama sa kuma ga bayinsa to rahama kuma wannan siffarsa ce amma kaga bayi ma suna da rahama bayi suna da rahama amma rahamar bayi ba irin rahama ce ta ubangiji ba- ta ubangiji ba malai ce wata zammar isbatan nubuwa kuma wannan ayar wannan sura ta tabbatar da kuma tabbatar da wato annabtaka na annabawa fi qawlihi inda Allah ta'ala ke cewa ihdinas siratal mustaqim inda Allah ta'ala ce ihdinas siratal mustaqim ka shirya mu hanya majalici li'anna zalika mumtani'un saboda wannan ba zai yiwu ba biduni risala ba tare da an kuma ka da wani ba kamar yadda muka faɗa ihdinas siratal mustaqim a fakace ana cewa lalle ku imani da annabawa ne saboda su za su nuna muku me ubangiji ya faɗa in ka ce idan siratul mustaqim kai zaka zaka je ka nema hanyar ubangiji to ba zai ga maka hanyar ubangiji shi annabi shi zai ga maka saboda haka dole a hakura da da abinda da abinda annabawa suka suka zo da shi malai ce wa ithbatal jazaa'i al a'mali fi qawlihi maliki yace kuma a wannan aya wannan sura kuma ta tabbatar mana da wato sakamakon da ubangiji zai bayar da dukkan aiki da aka yi duk wani wanda ya aiki nagari na alkhairi zai ga alkhairin sa duk wanda ya aiki shari zai ga sakamakon aikin sharrin sa me yin tabbatar mana da wannan shine maliki yawmiddin mun malaki ranar sakamako ranar sakamako kaga yana da maganar sakamako da zai bayar a tashin kiyama wa annal jazaa'a yakunu bil adl kuma sakamakon da ubangiji zai yi zai yi ne da adalci لأن الدين سود الدين أنا دا أكي مغانا معناه أمفان معنانسا شيء الجزاء بالعدل أباك ساكمكو ساكمكو نعدلتي سودك أنا ينا نمنا توا أبنجي بذي بذي ذلك قوة با zai ba shi sakamakon aikinsa da yi sai dai wanda ya aiki alkhairi to kuma zai rubanya masa kamar da aka sani ubangiji ba zai ringa rubanya aiki na duk wani wanda ya aiki na gari daga goma zuwa ɗari bakwai zuwa kuma abin da ubangiji shi ya ga dama ma zai baka malai cewa tabammana ithbatul qadari kuma anan wannan sura ta tabbatar da tabbatar da kaddara na ubangiji alqadar wa anna al'abda fa'ilun haqiqa wato in kace alqadar shine ka tabbatar da abu da hudu kace Allah ta'ala duk abin da ya faru ya sani duk abin da ya faru ya sani sannan kuma ubangiji ya rubuta wannan abin da ya faru shekara 50 kafin ya halicci sammai da kasai sannan kuma ubangiji ya ga dama abin ya faru sannan kuma ubangiji wannan abin da ya faru shine halittansa ne wannan abin da ga ya faru ko dai jika-jika ko bai da jika-jika kaga abin da bai da jika-jika shine kamar mutuwa kamar ilimi duk wannan halitta ne na ubangiji ubangiji in ya ga dama zai hado su in ya hado su sai ya tada su su yi magana kamar yadda haka ma zai tabbata ya a game da sada zumunta sada zumunta da muke sada zumunta da muke yi har ku tsammanin wai ba ta wai ba ta da rai tana nan tana ji wala duk wanda bai sada ta ba ubangiji zai akwai lokacin da in aje kiyama zai hade ta ta tashi ta nemi hakkinta duk wanda bai sada ta ba ubangiji zai yanke shi ba wannan kaga ubangiji mu a babu abin da bai da wani rai dai bai da jika-jika shi a wurin ubangiji yana da shi ilimin karatun qur'anin ka yanzu da kake yi ubangiji akwai yadda zai hada maka kayanka ya zama ya zama wani mutum wani abu mai jika-jika sada kaga duk abin da ya zama kai baka san shi ba za ka tsammanin wai ai wannan ba wani wani abu ne abstract wannan wannan kai a wajen ka kenan amma shi ubangiji ba wani ba shi duk zai hade su duk za su zama kuma jika-jika za su zama bayan sa ne wannan saboda ka duk abin da ka gani duk abin da ka ga ya same ka idan mutuwa ce idan wani kadara ce ya same ka to ka yarda cewa ubangiji ya rubuta ah, ya sani ya rubuta sannan kuma ya ga dama abin ya same ka ne kuma shi ya koro wannan abin halittarsa ce to idan ka yarda da wannan kaga dole za ka yi hakuri kenan yayin da kaga an ba ah, ah, wato ah, mace ce za ta ga- za ta haihu dan ya bare ta san cewa ubangiji ya san cewa za- wato wannan dama ba za a haife shi ba ya kuma rubuta ya kuma ga dama wannan abin ya bare ne kuma dama wannan barewan shi ne shi ya aiko wannan abu da- da- da da hukuncinsa to wannan shine alqadar to tabbatar ma tabbatar da kaddara malai ce wannan aya ma tana nuna tabbatar da kaddara saboda inda wato ah, babu kaddara din da ubangiji bai ce maliki yawmiddin ba sai dai duk da kun ka tabbatar da kaddara din kuma dole ka tabbatar ma ubangiji cewa kuma ya ya halta ma bawa kuma aikin sa mashi'ansa sai dai mashi'ansa ganda ma bawa kuma tana karkashin ganda ma ubangiji yanzu wannan kafin da muke yi ai ba ma jin cewa tilas aka mana ba tilas aka mana ba yanzu wannan kafin da nake yi magana da nake yi na ganda ma nake yi amma ganda man yana karkashin ganda man ubangiji yanzu ubangiji in yana so ya hana maka kafin duk zai hana kafin bayan da za a iya sai ya sarkafa bakin kowa ya kasa magana kaga in ya gana ma kenan sai aka to amma kaga ya mashi'an bawa yana da nasa mashi'a to shine malik cewa wa tadammar ithbat al-qadar ya tab anan ayan wannan suwa tana tabbatar da wato wato al-qadar cewa ba- bawa yana da irin tasa mashi'a da ubangiji ya ba sa amma yana karkashin mashi'an ubangiji wa annal abda fa'ilu haqiqa kuma bawa yana aiki haqiqani wato ba Allah ke masa aikin sa ba kada cewa yayin da yaje saban Allah wai Allah ne ya masa Allah ne ya gada mai saban Allah a'a wannan lalle ubangiji ya halta mashi mashi'an sa da ganin damar sa eh ai gashi mun mun kawo kashi a wa annal abda fa'ilu haqiqa kuma cewa bawa lalle haqiqan yana aiki eh, wato yana aiki ne shi ke aikin sa yayin da ya saban Allah ba Allah ya masa saban Allah ba amma dai ubangiji ya sa- ya halta masa aikin sa khilafan lil mu'tazila wal jabariya sabanin mu'tazila jabariya da suka saba a wannan babu ba la cewa tadammanat ar-radd ala jami'i ahli al-bid'i wal dalal kuma wannan aya wannan sura mai girma ta kunshi raddi ga dukkan ma'abuta mazowa bid'a da san zuciya da bacewa to wannan wannan sura tana musu raddi fi qawli inda Allah ta'ala ke cewa ihdinas siratal mustaqim ka shaida mu hanya madidici la'anna ma'rifatal haqqi saboda sanin gaskiya wal amala bihi da kuma aiki da gaskiyan لأنه معرفة الحق معرفة الحق saboda shi shine wato wato in ka ce ashe da kai zuwa ga hanya majalici to dole sai ka san hanyar kenan sai ka san gaskiya sannan kuma sai ka aiki da shi to yayin da ka ga san gaskiya kai aiki da shi kamar kana yin raddi ga wanda ya karkace ma aiki wannan hanyar gaskiya ne bai kuma aiki da ita ba wa kullu mubtadi mubtadi'in kuma duk wani mai bid'a dalil shi bata ce ne fa huwa mukhalifu lidhalika ya sa'a ma hanya majalici dan haka wannan aya tana musu raddi sannan kuma tana kuma tabbatar ma wanda ke ya tsaye dodar akan hanya majalici malai ce wannan sura kuma wata bambar ikhlasa dinillahi ta'ala kuma wannan sura ta tabbatar da tsantsanta mu Allah bauta tsantsanta mu Allah addini cewa addini kadai Allah ta'ala ake ma addini ba a yi ma wani addini a ce ana neman ubangiji ya bada wani ya bada lada ba ubangiji ba idan aka saki aka mushi wannan to ubangiji ba zai bada lada ba wa ibadatan wasi'ana ko dai mutum mutum bauta ne zai ma ubangiji Allah kadai zai ma bauta haka zalika neman taimako ba a neman taimakon ko annabi ana neman taimakon Allah ta'ala ne me ya nuna mana wannan fi qauli a inda Allah ta'ala ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakon ka malai ce falhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da kirayi sun tabbata ga Allah ubangijin halittu da wannan ne ya cika shi wannan sura mai albarka da muka yi yan wada yan wannan kwanaki na kwana goma muka muka duka yin tafsirin su da manganin malamai duk da ya an abin da muka dan iya sani kenan mu ba amma in aka ji aka rubuta manganin malamai za a ga yadda suka yi waga kan littafai akan wannan fata saboda ita ce a'azamu sura kamar yadda aka sani abin da muka ta daidai Allah ya ba mu lada tuntube da muka yi a yayin da muke karanta ta Allah ta'ala ya gane da mu kuma ya sa mu gane kuskuren mu gyara Allah kuma ya yafe mana wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh babu tambaya insha Allah sai